بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Umratul Ahkam min kalamin khairul anam na al-Imam al-Hafiz al-Allama Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba wancan sati mun gama hadisi na 149 hadisi da ke magana akan sunancin karanta suratul sajda a raka'an farko ta sallar asuba ta ran juma'a da kuma sunancin karanta halaka alal insan a raka'a ta biyu a to wannan bayan mun karanta muka alƙawarin cewa kafin mu shiga babun babul idaini zamu yi magana akan abin da ake karantawa kuma a sallar juma'a din malam bai kawo wannan a hadisin ba saboda ba hadisin da aka itifaki ba galibi za ka samu babu imam muslim shi rawaito hadisin shi kadai a kuma wasu daga cikin malamai a hadisi farko da ake da shi a babin shine abin da ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas bazala ya kasance yana karanta a sallan juma'a suratul juma'a da suratul munafiquna yana karanta suratul juma'a a raka'an farko ya gamata sannan kuma sai ka ta sotul munafiquna kuma ya gamata kaga ashe wato sallar juma'a dan ana dan janta tsawo kenan duk da wata kila wani lokaci za a yi ta bayan zawali akwai rana amma kwata da haka mazalla shi yana gajarci huduba ne huduban kawai ya kafa da sakon su da ayyuki sun ya kai sai ka daidai sakon sai ya gajarce shi kuma sai kuma ja sallah din kaga sai ya karanta sotul juma'a da sun munafiquna wanda yanzu na tabbatar aka ce za a yi irin wannan kuma wani zai ji an dame shi kuma wannan suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wannan kuma ya tabbata ibn Imam Muslim da kuma Abu Dawud da An-Nasa'i At-Tirmidhi Ibn Majah hadisin Ubaydillah ibn Rafi yake ba da labarin cewa Abu Huraira wata rana a Madina Marwan ibn Hakam ya yi balaguro ya tafi Makka sai sa shi ya zama shine kaman shugaba a Madina na wucin gadi to da ya yi sallah sai abu hurai ya karanta musu suratul juma'a a farka an farko sannan kuma sai ya kata idan jaka almunafiquna harka ta biyu sai abu rafi yake cewa fa adraktu aba hurairah hina sarf hina sarf fa qultu lahu sai wato na iske abu hurairah bayan ya gama sallar sai na ce masa innaka qara'ta suratayn kana ali ibn abi talib yaqra'u bihima bil kufa a shi ubaida abu abu huraira shi ya jagoranci limancin juma'a a lokacin sai shi ma sai ya karanta sotul juma'a da sotul munafiquna shi sai ya ce masa innaka qara'ta suratayn kana ali bin abi talib yaqra'u bihi ma bil kufa ka karanta wasu surori guda biyu ali ya kasance yana karanta su a kufa فقال أبو هريرة أبو هريرة إني سمعت رسول الله يقرأ بهما يوم الجمعة ni na ni ma na ji manzo Allah yana karanta sai ranar juma'a kaga wannan yana nuna maka manzo ya ya mai da wannan aiki ne da wato aiki da yake yawan yi har Ali ya ya zama yana kwaikwayon sa har Abu ya zama yana kwaikwayon sa kuma wannan yana nuna maka cewa wato ana iya samun wata sunna kaga wato idan aka samu shugabanni ko kuma wasu limamai ba sa yawan tabbakawa ya zama ana yi ma'amanta ai da Abu Hurairah wannan aikin da alama ba kowa ya ya wannan ba wataƙila shi ubaidullahi ibn rafi ya zo madina ya ƙara zuwa madina amma bai ƙara gan bai gana yi ba su marwan ba sa yi amma da yake abu hurairah shi sunni ne shi ina ka sunna ce shine sai ya yi abbaka ya tambaye shi yace ai ku alena karanta mana irin suwan da aka karanta sai shi ka ai duka mun ji ne daga manzon Allah wato sai ya faɗa mishi asalin mazutsuwa to ba wannan shine wato sunna ta farko cewa liman ya samu a sallar juma'a zai iya kanta sattu munafiquna da kuma sattu aljuma'a juma'a farko sai munafiquna na biyu to daga nan kuma banda shi kuma mustahabi ne kuma sunna ce ta manzon Allah in ya samu zai iya karanta suratul a'la a raka'an farko suratul ghashiya kuma a raka'a ta biyu za ga wannan shi aka fi sani galibi malamai wasu suna karantawa wannan shi ma hadisin yana cikin sahih muslim hadisin nu'man ibn bashir yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithun ghashiyah annu'man ibn bashir ke cewa manzara ya kasance yana karantawa a sallan idi guda biyu da kuma juma'a kaga idi da juma'a to ana musu hukunci iri daya in ba wasu wurare da aka samu sun bambanta ba yace yana kan tasabbih isma rabbikal a'la sabbi kenan a raka'a ta biyu kuma yana biyun ta raka'a biyun sa da kuma halata ka halata ka hadithul ghashiya sasul ghashiya wannan shine abin da aka samu manzara ya yi banda wannan hadisin Nu'man ibn Bashir ma Abu Dawud ya rawaito da An-Nasa'i hadisin Samura ibn Jundub shi ma yace manzon kan sautin sabbi da kuma ya karanta kuma sautin gashiya halata ka harfin gashiya wannan shine aka samu mazala yana yi saboda haka a cikin limamai in aka samu wani yayi ma dan baka wannan ya kamata a karfe shi akan haka wannan yayi musamman kaga yanzu damu damu sun a'la ana ana yi ana ji al-gashiya ma ana ji amma sautin munafiki wa sautin juma'a kusan yanzu ba da kyar kake saboda ana tunanin yanayin jama'a da suke baya kowa wato yana jiran fa a gama ne fa a tafi fa da kyar ma sai bada lokacin wani lokaci za ga za ga lokutan da kyar muke bada su sai ana ana wasu shagulgula ne daga baya za a ce to lokacin ba a zo to to ai liman ya hawa da dan saura sai a zo dan gudu gudu gudu gudu gudu gudu a zo a yi ana gama kuma a ce kai wannan ya fayar abin nan to kuma wata da kuma za mu iya gyarawa tunda ai muna jan kudu ba kuma ana jin hudu ba wani zai ce ai hudu ba ya dama ya kamata a yi ta daidai abin da sakon ne eh daidai sakon kar a gata da yake yawa amma daidai sakon to amma kuma tun da har za mu idan hudu ba din kuma mutane sakon haka nan to ko ban gani za a ce ba a yi da sallah ba dan dai a daba ka wannan sunna din kaga suna zama an manta ta sunna da zarar an bata za ka za a manta yanzu wani ina tabbatar maka in aka sake aka yi wannan aljuma'a a farko munafiquna a nabi a ta biyu ana idan za ka ji wani a gefe yana tsaki na cewa aida ɗan tsananin addini kun takura shi kun yi waye kun yi waye kun yi waye shi bai san sunna ba ce to kaga me yayi kawo ka inda ana yawan yi da zai san cewa sunna ce ta manzo Allah eh sai dai wanda kaga ba yana nuna wato wajibi ne a a sallar juma'a ba kamar yadda muke yi za mu iya san sabawa balle wani lokaci ma za mu iya dan sabawa kaɗan haka a ji da mazala da alama ya ya gimanci karanta waɗannan surorin guda hudu amma idan saboda kawai wani ya dauke shi in ba akan ta wasu in aka ta wasu su kamar juma'a ba ta yi ba to ya halatta mu dan saba wannan kuma ta ma kanta wata sunna ce mai zaman kanta ya kamata wani lokaci in ka karanta in ka karanta suratul juma'a da suratul munafiqun wata a jira ka ta a'la da kuma gashiya ba kawai a ji kawai ko shi kuma a'la da gashiya ba za ka ji wasu in ka musamman kana sauraron sallar da ake harami da sauransu da da an gama sallar an ce an yi an yi fata ko sai kaje an dauko sabbi kawai eh to wannan shi kuma kashi malamai sun yi magana ya kamata ana dan sassabawa kar a zama mabniyai ko yaushe a wuri daya a sai a dan canza eh eh ku da ba ai da ba mu ai kasan nan ba mu yanzu ne ba ake sun da hudu ba ba mu da ba ai kasan nan ma ai hudu ba ma guda daya ake yin ta za a guda ɗaya ce da an tashi in wanda ke saba zuwa satin sarki inda da sarki a garinsu to da ba da an je wani gwazabu za a hawa da sauka to an sakawa an zo an zo za ka ga yara kun fara jin jara da duma to an zo wajen kenan Allah ya kyauta imamu shafi'i shi da ta ya fi zaben al'ala da gashiya daga baya kuma sai ya fi zaben munafiqun da kuma aljuma'a amma dai wannan duk babu in ma ka ce da wannan da wannan duka kusan suna ce dukan su yau in kai wancan gobe kai wannan duka babu wani laifi eh wanda za gani ya ce mu a mazhabin malikiya malaman mu suna cewa mutum za zai iya kanta satul juma'a a farko da kusan kwacinta wato kusan kwacinta ko kuma da abin da ga dama mu dama malikiya ba mu ba mu tsawalawa muka ce in ka kanta satul juma'a sai su ce wa nahwiha ko makamancinta sai sai annabi kuma kanta hal ataka da makamancinta to kaga kuma sun saba wannan shine abin da na gani a a shi Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani ke faɗa sai ce yajharu fihi ma bil qira'ati yaqra'u fil ula bil jum'ati wa nahwiha wa fi thaniya bi hal ataka hadithul ghashiya wa nahwiha yace ya bayyana karatu a ta farko ya kanta sutul juma'a da makamantanta wato abin da ya kama da ita annabi kuma ya kanta sutul ghashiya da makamantanta to da sai ya ce kuma a karanta sutul juma'a da da makamantan annabi ya kasance munafiquna sai ce ko a ta farko a karanta a'la da makamantacce da atabi kuma akan tagashiya da makamantacce ai wannan su ne kusan auren da maza Allah ya yi tsakanin waɗannan surori guda biyu amma ni ba san me yasa yi haka ba wallahu ta'ala alam amma dai dama can kamar da aka sani mazhabin Imam Malik shi baya shi baya matsawa irin waɗannan abubuwa yana ganin akan ma'adimanci karanta su kamar da aka sani Imam Malik da zarin ya ga Allah samu iskali wani ya daga ganin abun ya zama wajibi ne sai ya ce to amma dai kar a yi shi koyaushe saddan lidari'a amma wanda muka ce kuma suna baka da suna amma mutane bayani eh a an yaji me yasa kuke kata sunan munafiqu ne wai koyaushe ne ce eh saboda manzo Allah ya haka sunna sace me yasa kuke kata sunan juma'a saboda sunna sace me yasa kuke kata a'la saboda sunna sace me yasa kuke karanta al-ghashiya saboda sunna sunna sace daga cikin kima da malamai ke fada ibnu taymiya ibn qayyim ke faɗa cewa da abin da samu zalla yake kan waɗannan sururi saboda a ciki akwai wato tsantsanta ma Allah ta'ala bauta da kuma a tuna ma dan adam asalin halittarsa rayuwarsa da kuma ina zai koma gare shi saboda idan aka tuna mushi waɗannan abubuwan kana kuma duk sati a tuna mushi wannan to kaga zai sanya ya zama yana cikin wato hayyacinsa shi yasa manzo Allah ya kaita waɗannan sururi da da ambato ibn imam ibn qayyim azad ma'at ya yi magana kan wani abu da ya lura wato limamai suna yi kaga an ce a kan tasatul juma'a a kan ta kuma almunafiquna to shine abin da kaman dokta ya faɗa mana wancan sati sai a samu wasu su karanta wani bangare sai ba su karanta ba wata iya kuma za su iya ba amma ba su karanta ba in kaga ba za su iya ba wannan wata magana ce daban tunda ai ba za ka kafura mutum abin da ba zai iya ba amma wata ya haddace amma sai ya tsaya kan wata wata aya kan wata gaba sai kuma ya ƙara kanta wata sura ta biyu to kuma shine amma babu kai yake cewa to wannan gaskiya ba ba musahabi bane wannan abin da ake yi ba musahabi bane mutum kawai ya zama ya kanta wani bangare ya kanta wani bangare ce ya kanta ai wannan suna da bai dace ba yace wala yasahabu an yaqra min kulli suratin ba'daha ba musahabi bane ya karanta wani bangare na wannan surori da aka faɗa aw yaqra'u ihdahuma tarraka'ataini ko kuma ya zama suka ala kawai sai ya raba su ya rabi a raka a farko kuma ya kuma ya rage a raka ta biyu da suna cewa ya dace da wannan suna din inda suna cewa shi abin da ya zo masa kenan shi kenan amma da suna cewa ya dace da wannan suna din to kaga ba ba haka ayi yake ba yace yana dabbaka sunna ba dabbaka ai yanzu ka ce ya tsara sunna din shi eh sunna ita ce shine ya karta wannan sura kuma ya karta wannan sura din amma shi ya raba kuma ya maida mata wata sabon sunfuri yace fa innahu khilafu sunna wace wannan sabanin sunna ne wajen hal a'ima yudawimuna ala zalika jahilan limamai inji shi inji ibn qayyim shi jahilan limamai suna dawama kan haka sun dawama suna karanta wadannan abubuwa eh ka san ba sai zaka fara yi wadannan abubuwan ba saboda haka in kaga zaka yi an ce ai kaga ka abu kana yi a Saudiya ko ana yi a ina ko kaje maka kana gaji ana yi ko kaje haji gaji ana yi dole ba shi ke hujja ba hujja ba shi ne abu da kaga wannan yi ba a ji a duba yana da hujja kitabu da sunna shine hujja ba wai abinda aka ga wani wani malami ya dade yana yi ba wataƙila shi ba al'ada ce ta sabutin sa ya samu kawai al'ada ce ta zama ta nade shi Allah ta'ala ya tilke mu to sai abu na karshe da zamu yi ishara kansa shi na filfili da ake bayan juma'a kamar yadda muka faɗa juma'a ba ta da sunna qabliya wannan fa mun sha faɗa wato ka san kamar yadda ake ta sabutin wawa ban sanya aka yi zama masu ilimi jahilai suka rinjaye su a wannan sha'anin juma'a ba sunna kafin juma'a galibi za ka ga wani wasu ɗaliban ilimi masu wa'azi amma kuma jidda haka wai amawa sun rinjaye su aka da zarar sun zo shi fa bai shigo salatin ba yana daga can waje ne kawai kawai sai kafa sallar sabon sai ce shi ai yana yin sunna ce ta kafin juma'a ko babu wata salati ba ta juma'a sahihin magana akwai malamai da suka faɗa wannan magana amma sahihin magana suna juma ba ta da ratiba abinda kawai yake akan ka shine ka zo ka sallaci abinda Allah ta'ala ya ya rubuta maka sallata malamai suna da sabani suka ce idan ka zo tun safi tun safi lokacin sallan walha kai ta sallah din to za ka yin sallan ne har zuwa lokacin da liman ya sai lokacin liman ya fito ko kuma a sai lokacin da rana ta kawo hajira take tsakiya kafin ta zawadi kasan in sallan wala kake yi to ira ta kawo tsakiyar nan kaga shikenan sallan wala ta kare in kuma sunnan mazala ya alakata ta ne da fitowar liman kaga zaka ta yin waɗannan bibilinka ne har zuwa lokacin liman zai fito in ka ga duka karatu kai istighfari kai wai kuma in ka ga zaka ƙara cigaba sallan ka bai zo ba ka cigaba sallan ka a imamu shehu sai bitamiya ya fi ya fi rinjaye da wannan ra'ayi na biyu cewa mutum ya sallata abinda duk ubangiji ya ga dama masa sallata har sai liman ya fito don zahirin hadisi shine sai in liman ya fito zai katse eh wannan kuma shine a ra'ayin da yafi da yafi karfi cewa mutum zai ta yin zakoyin sa ne kawai kaga babu iyaka ma kenan wasu na cewa kamar in kaga sallan wala ai wasu na wata iyaka duk da wasu malamai suna cewa mata ba ta da iyaka ita ma amma wasu malamai suna wata iyaka amma wannan wato nafi da ake kafin juma'a nafi da mutlaqai suka ku suke za ka ta yi ne kawai idan ka gaji ka yi karatunka in ka gaji ka istighfari in ka gaji ka tashi ka cigaba da sallarka in ka in ka ji kana da nishadi wannan shine abin da ke akwai to amma bayan sallar juma'a ita kuma tana da tana da nafila ita kuma bayan sallar juma'a akwai raka'a guda biyu da ake yi ko kuma raka'a guda hudu raka'a guda biyu maza Allah aikin sa ne wannan raka'a guda hudu kuma wannan umarni yayi sai ka wanne za a yi umarni za a yi ko kuma aikin sa wanda ya kamata mu fara aikin sa ake fara gabatarwa ko kuma umarninsa yanzu zala idan ya ce a je ka yi kaza amma kuma shi sai bai yi ba to za ka yi koyi da shi in yin sa ne alhali ya ce ka je ka yi umarni ya fi karfi akan aiki aiki za a iya samun shi kawai bai zama gaya sa a ce musu habi ne kan kai koyi da maza Allah amma umarni wannan tun da ya baka umarni to ya baka shari'a ce kuma ana iya zama khususiyya ya zama matsala shi kadai ne yake bata da wannan kamar usal da yake na azumi sabuzar ce da yake na azumi wani aikin sani amma haka shi ya hana amma da ya hana ba za ka zo ku ce aika kana yi za ka yi zan ci gaba ba kamar yadda wani ke cewa wai yanzu ko maza Allah ya dawo ba ana hana su yabo yabo da suke yi kuta gwara iri ba ce wallahi ko shi ya dawo sai kasi sun yi kaga wannan shi bai fahimci ko da shi wai ya ce wai saboda shi ya hana son tawali'u inda wasu gane sau tawalu ne su sun girma ba shi don me kawai ba su da kyauta kasan wata shi addini ba a yi shi da jayinci ba kuma aiki da azufa zalla azufa tana amfani azufa shine emotion kawai sosuwan zuciyanka takan yi amfani kishin addini na amfani amma kuma dole ilimi ke kara sai kara maka abin kaimi in ba ka ba sai ka je ka shiga daji kamar da hankali hankalin da ubangiji ya halitta wa dan adam yana amfani amma kuma in yana son hankalin shi zama yana da lagwada sosai ce kwatanta da hankalin da wanda yake gaba da shi wanda bi shekaru da wanda ya yi ma ya fi shi ilimi a hadisin farko shine hadisin da ke cikin sahihaini hadisin nafi maula ibn umar daga abdullahi ibn umar cewa ana kana idza sallal jum'ata in sarafa manzala idan ya sallata juma'a sai ya juya fasara sajdatain fi baiti sai sallar raka'a biyu a gidansa sai sallar raka'a bi a gidansa haka abdullahi dan umar shi wato nafi maula ibn umar yake cewa abdullahi dan umar nayi yace qala kana rasulullahi yasna'u zalika sai yace haka fa manzo manzo Allah shi ma yana yi abdullahi dan umar ke yin wannan raka'a biyu kaga wannan aikin sa ne a karara daga aikin wato aiki na manzo Allah abdullahi dan umar ke kwaikwayon sa raka'a guda biyu haka idan kai raka'a guda biyu yanzu kana kan sunna kana kan shari'a kuma duk da haka wannan shi lafazi na Layth bin Sa'd lafazin Malik fa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa madalla baya yin sallah raka'a biyun nan sai ya koma gida fa yusalli rak'atayn fi baiti sai ya sallar raka'a biyu a gidansa yasa wasu daga cikin malamai kamar malikiya suke ganin ka je gida kai kar ka yi a masallaci wannan shine umdan su cewa saboda idan kai a masallaci wani sai dauka wata sabuwar shari'a ce kuma ko kuma azahar din ce ake aka ce bayan kayar ka abi to kaza kayar kaya kayar ka abi qara'in da ko azahar eh ka san wasu ai suna da wasu fahimta ko dadiyan ta fahimta kwarai da gaske banda hadisin nafi ibn abin umar kuma az-zuhur ya rawato daga salim ibn abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar yana ce sahih muslim kuma wannan shi mazhabin abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar shi raka'a bi kawai yake a gidansa kuma wannan kuma shine mazhabin imran ibn husayn imran ibn husayn daga cikin sahabbai amma kuma shi yana yi masallaci da wasu daga cikin sahabbai a ruwaya kuma da ake cewa ana yarka a hudu ta matacin sahih muslim hadisi na suhaib ibn abi salih samman daga babansa abu salih samman daga abu huraira babu da ke cewa manzo Allah ya ce idan salla ahadukum aljum'ata idan dai yanku sallati juma'a fa lisalli arba'an to ya sallaci raka'a hudu bayan juma'a da in ka sallaci juma'a to ka sallaci raka'a hudu bayan ta a ruwaya abdullahi bin idris suhail yake cewa fa idza ajila bika shay'un wannan qari ne na shi wannan malami suhail ibn abi salih samman yana kokarin wata tawfiqin wadannan ruwaya guda biyu an samu raka'a hudu an samu raka'a biyu ko ne zama shida ko ya zama biyu to shi sai wannan malami cewa fa idza ajila bika shay'un fa salli rak'atayn fil masjid idan kana gudun kar wani abu ya zo ya gaggawa ya dauke ka to kai raka'a guda biyu a masallaci warka'atin idza raja'at da kuma raka'a biyu in ka koma gida wannan ra'ayinsa ne ba magana ta manzo Allah ba eh wannan shi ra'ayinsa ne yanzu yake faɗa shi to yanzu ka ga raka'a wuri ce kai to in ka ga alamar cewa kana sauri to ka raka'a biyu a wajen in ka koma gida kuma sai ka raka'a biyu ka yi ba yaran hudu ba ka ka yaran ma cikon hudu mu kenan eh amma kaga shi Abdullahi dan Umar kaga shi raka'a biyu sa kawai yake yi shi da Imran ibn Husayn a Ibn Mas'ud shi ma raka'a wuri ke yi haka abin da ake rubuta daga wajensa kenan da yawa daga cikin sahabbansa wato almajiransa su masruq ibn al-ajda da al-aswad ibn yazid da alqama ibn waqas da kuma ibrahim ibn sa'id an-nakhai wannan duk malaman kufa ne daga cikin almajir abdullahi dan mas'ud almajiran almajiransu duka su abin da suke akai sune raka hudu kawai suke yi bayan bayan juma'a wannan shine sunna zabun su abu hanifa wannan shine zabun da shi da almajiransa mu malaman mu malikiya a su a wajen su juma'a ba ta da wata ba'adiyya kawai in kana so dai shikenan ka je gidanka ka yarka aji su wannan shine mazhabin malikiya su kamar da aka sani malik yana dan ushar ne da malamai suka saba masa a wannan babu dai a irin wannan babu wasu malamai suka saba malik ba za mu tunce malik san zuciya ba mun san ikhlasi da nasiha ma al'umma yasa ya faɗa yake faɗa wasu irin wannan manganu amma da yawa malamai suna ganin bai dace ba ga suna ƙara kuma sai ka zo ka kawo ta wasu abubuwa saboda gudun wato ka sami iskali to amma kuma da imam malik dan tsani ne sai haka Allah ta'ala ya ji kasar rahama wasu daga cikin imam ahmad yake ce a shi kai kaza ba ko dai kai raka biyu ko kai raka hudu dole kai yayi shi takhiri ya baka kai raka biyu ko kuma kai raka hudu wasu daga cikin malamai kuma sai aka samu daga cikin makafata sai su da harewa kawai sai su yi raka shida a zuci masrukul ajda kayan hudu ga biyu ba ga shida sai kawai sai su hari ta su zama shida to amma dai gaskiya wannan kaga duka kokarin da tawfiki ne duk wanda ya da ishtihada sa wannan ba za ka ci danne ba amma shi akwai abin da ibnu taymiya yake faɗa shi sai tafsiri yace duk wanda ya zama a a masallaci ne zai yi sallan zai yi wannan wato rakawo inda da ake da ake so da aka da aka ce yayi to sai rakawo domin a zahirin hadisi abu hurairah shine idza salla ahadukum jumu'atan falyusalli arba'an kaga wannan zahirin sai yana masallaci ne tunda sai ya ce idan kuka idan kuka juma'a kaga kuka na masallaci kenan shi kuma wancan hadisin Abdullahi dan Umar kaga an kebe cewa a gida yake sai Sheikh Sa'id yake cewa to idan ka bar gida in afon ka bar masallaci ka je gida to kuma sai ka rika abi barka hudu ba wannan shi zabin ibnu taymiya shi kuma shine zabin almajalisa ibn qayyim shine zabin wasu daga daga cikin malamai kuma dai ni wannan ra'ayin gaskiya yafi tara min hadisan baki daya ko dai ra'ayi wannan ra'ayi ko ra'ayi Imam Ahmad ra'ayi Imam Ahmad shine ko ne ka zaba ko a masallaci kai ko ba masallaci kai ba ya halatta ya halatta a amma na ibn taymiya kaga ya fara maka nas kuma kusan in ka duba yanayin aikin mazala haka haka zai hukunta maka mazala shi ne zai gida bai taɓa yin hudu ba kaga sai kai bi in ka ce in kana kona shi kenan kaga sai ka rika horo saboda umarnin sa ne wannan sai ka gabatar da wannan sai tare da haka kamar kamar da muka sha faɗa shi ba a wannan babin ba za a ki a ki daukar magana malik baki da ba ya kamata a wasu lokuta idan za a samu iskali a bayyana ma jama'a to to wadannan ba fasa cikin farka a wurin ko in juma'a ba kuma idan wasu suna gani ma su mai da ita wata farilla mai zaman kanta ya ta kawai a wani lokaci sai a samu kai baka yi ba kawai a kaƙi kaƙi ta sai a ce me yasa baka yi suke saboda kar wasu ire-iren ku su tsamanin wajibi ne ka zama wasu malamai su cewa suke saboda kar wasu wawaye amma ba sa faɗi wannan sai suke saboda kar wasu su ɗauki abin ya zama wajibai wannan kusan shi ne abin da imran bin hussein ya yi ibn abi shaiba ya kan sai ingantacce daga imran bin hussein an samu shi sai idan aka idan da sallar juma'a sai tashi da raka'a biyu nan da mazala yake da amma kuma shi sai a masallaci sai aka baka bashi labarin cewa to kai mutane na cewa a kai innaka tusalli raka'atayn idan juma'ati fa takunu arba'an mutane sun fara cewa fa kai kana sallata raka'a biyu nan kana juna ta raka'a biyu juma'a ne sai ta zama azhar ta zama kamar raka'a hudu sai ce haka ne yake faruwa sai ce haka ne sai aka zo sallar juma'a ta zo next juma'a sai bai yi sallar ya ki zana abinsa a tafa kwansa a gani ko zai sallar sai ya ƙi sai da asar sai da asar tashi sallar da asar ɗinsa yake cewa da an ta khalifan niyazi ku bai da abdullahi a habbu ilayya mai ana fa'ala dalika a samu tauraruwa mai wuce ta wuce kwallon kwasa da ni ya fi alheri a wajena akan kawai je in ƙara raka wani raka abi ta bai zama kamar azhar ka hudu ba zan yi wannan aikin ba sabanin sunan manzo Allah wato dan wannan yana nuna maka cewa mun da baka bata suka fahimci sunna abu sunna ce amma sun da za a samu wannan iskalin kuma daga nan malik ya dauka malik ba da san zuciya yake wannan abubuwan ba daga nan malik ya dauka zaka ya ce in an zo kaza sai shi ya karanta ka to karanta wanda ne wani lokaci ne mu ba su mazhabin sa ba mu iya kyautata alkinta shi wannan nafazin nasa da sai mu dauka icca irin yadda mazhabai suke dauka shi ne an samu wani iskalin sai a yi sai ka yi saboda ka nuna cewa wannan ba dole bane wanda kuma kamar da yawan malamai sun ta yin haka za a gano sujada ce ta na qur'ani in an zo kan gaban sujada sai wata na sai su yi saboda suna maka ba dole bane eh irin wannan filin in aka zo aka sami wani na nema ya zama ya mai da shi wajibi shikenan sai ka ce a ƙi wanda kuma ana kan sunna din akwai wani wata dattijuwa ka san dattijo idan ya zaka in shekaru shekaru to kuma zai gaba sai lissafi ya zama abin nan wato sai shi ita tana yarinya ta daga ta saba a in ta gama raka hudu na na isha to kaga ka san al'ada shine mu muna yin raka uku eh raka biyu shafa ila wutri to wato kawai sai na na fahimci cewa ita wannan dattijuwa daga baya ta sami matsalar kwakwalwa sai ta rika yin kawai sai na rinka samu ido sai in ga a to ita wannan wani sallah take yi sai da na dade na gane cewa to ashe abin da ta saba ne a yanzu kuma hankalin ya ki ta bambance mata to ji tashi kawai sai ta kawo hudun kawai sai ta kawo uku kawai sai ta to kaga irin waɗannan tabbas kaga akwai sabo eh wataƙila ita tun a lokacin ma tana ganin wani abin ma mutum ma ya yi isha biyu wannan raka ukun ba to hawa ne zai saba mata muna fata ubangiji ya isan mata lalanta domin mutum ya tsufa wasu abubuwa da yawa suka shigo ciki sosai Allah ya ce samu da tsufan mu to wannan shine wato a wannan abin da ya bada saura in dai ba akwai abin da na manta ba sai mu shiga cikin babul idaini kai tsaye malai ce babul idaini عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ce babin yana bayani akan idai ne idi guda biyu idin karamin sallah da idin babban sallah sai ce ana abdullahi bin umara hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma qala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance wa abubakar da abubakar wa umar da umar yusalluna al-idain suna sallan idi qabla al-khutbah kafin ci khutbah eh sai sun yi sallah sai su khutbah sai sun yi sallah sai su yi a baya a bayan sallar su ba kuma kafin sallar ba mu yanzu kaga wannan za ka yi tsammani me zai sa faɗa wannan magana amma mu yanzu ba haka muka saba ba to an bar wata bid'a ce a baya a bid'a ce a baya wanda ya nemi ya zama ya dauki kawalan dan magabata ya zama wani mece ce sunnan sai zama sabai ba su kasa a gwiwa ba suka dinga bayanin sunnan cewa ga kafin da sunnan take shan muka zo za mu ƙara magana akan ta amma kafin nan za mu yi magana dan tsokaci akan al'idaini na mallaci al'idaini wato musanna ne na al'idu yana nuna idi guda biyu lafazin shi al'idu idi na karamin sallah ko idi na babban sallah an kira shi al'id saboda yawan maimaituwansa da kasar ta aunihi wata kararihi yawan maimaituwansa yau duk shekara ya dawo ya sake zuwa to irin wannan mau'idin wannan lokaci din ya sake maimaituwa to za a zo a sake sharhuliyar sallah kuma shi sa aka kira shi da idi waɗannan irka guda biyu mu a wajen mu musulmai a ranaku da ake taruwa da juna ake zumunci da juna ake ci ake sha ake farin ciki wato ba rayu da bakin ciki ba dole ga yana bakin ciki a wannan rana to kaga wato ila shi bai zama cikin musulmai ba kenan duk wanda ya zama yana da dama a warware a gidansa bai bari a warware ba a ci a sha to kaga kamar wato bai dabbaka wannan sunna din ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zalla ce inna likulli qaumin 'idan wa hada iduna yace kowace mutane suna da idi suna da wasu ranaku da suke bukun shagulgulan addinin su wannan abubuwa su ne ranaku da muke wato bukukuwa na addini wannan kaga ana maganan wato ijtima'u ibada kenan mutum ya taro taruwa irin na addini sai malamai suka hana duk wani taro da za a yi da suna addini in ba waɗannan tararraki da aka samu a shari'a ba taro na idi na guda biyu kaga an same su taron juma'a da shi ya dan bambata da idi kadan amma duk da haka mu taru mu je mu sallah wanda ya ya tabbata sadaka da abin da bai tabbata ana taruwa ba ana ayi wata ibada in ka zo ka kawo ta sabuwa fil a ga wajenka to yanzu mutum ya fara da wata sabuwar bid'a a addini eh saboda duk taro da yake ana neman lada da shi ana neman wato a yi a ƙara kusanta kai da Allah ta'ala to wannan taro sai dai ubangiji ya riga ya toshe maka wannan taro din sai waɗannan abubuwa kawai dalili akan haka shine mazala ai ya sami mutanen Madina suna da ranaku da suke sharholin zuma amma mazala da kam hadisi na cikin sunan Nasa'i da kuma sahih na Ibn Hibban ta Qasim wal Anwar na Ibn Hibban a mazala yake cewa wato qad abdalakum Allah bihima khairan minhuma yawm al-fitr wal adha Allah ta'ala ya musanya muku ranakun da yake su alkhairi shine ranakun babban sallah ranakun karamin sallah to ga yanzu yayin da ka zo ka fara da wani wani iri kace irin ranan kaza irin ranan kaza irin ranan kaza to kai maza la gashi ya hada wadancan su kuma an sarawa ne ba mutanen madina ne sun imani ne baki da suka runguma sun runguma manzo Allah suka runguma muhajirai amma an hana su amma to me yasa kai su aka hana su su suka halu kai kuma kai an hana ka cewa ka ba kaga wannan bai dace ba a ce wani idin ranar kaza a duk wannan dare akwai idin wato in aka zo wannan watan akwai idin da ake yi idin kaza idin da can watanni ake zo a rikebance a kebance shi da bauta a kebance shi da cika ciki a kebance shi da kaza da kaza da kaza da kaza eh kamar muharram da ta da ya wuce daga baya kuma sai aka koma kuma idi na ɗaiɗaikun mutane da ta an fara idin maza Allah daga baya aka koma kuma idin kuma sauran shehu da kuma saboda ruwan ya zama idan ka ce idin wani idin wani daga baya kowa kuma idin bazire kuma idin bazire idin wato mahaifiyata idin anniversary na aure na wanda duk yana cikin abin da karaji muna cewa idi idi a zamanin wani larura a anniversary ya muke magana ko bazire duk irin wannan duk wani abin da zaka yi zaka zaka yi biki saboda zuwa goyin wannan rana ya zama ibada bari mu faɗi dan bambanci saboda kare wani ya samu rudin kwakwalwa akwai ijtima'u ibada akwai ijtima'u ada isba'u ibada shine abin da zai ya zama shi wannan a irin sunfurin yadda ka yi shi to ibada ce mu a addinin musulunci irin wannan abin da kake son ka yi din to ibada ce bambanci a nan shine ya zama wannan ranar ita kadai ake ita ce gaya a wajenka ba wasila ba ba kawai yanzu a ce duk ranar kaza duk ranar asabar mu zo mu haɗu mai karatu wannan karatu mu da dama aka karatu ma addini wannan halal ne kuma musahabi ne amma mu ce a kan ba ce ka ci karatu tun da dai wannan wani abu ne da ya samu sai daga manzo Allah mu ce duk ranar kana za mu yi family meeting misali eh za mu haɗu mu tattauna abubuwa da shafi mu iyalai wani kaga wannan ba wai kuna yi ne saboda ranar da kuke nufa karantar ba ko abin da kuke ne ba shi da tattaunawa shi shi yana yi ba wani ranar ba to kaga haka wannan kaga ba shi ba ya cikin abin da ake cewa haramu ne ko bid'a ce kuma wani ce aiwa shi ana yin family meeting gashi yanzu kuna yin jarabawa ba gashi kuna yin hafla na kaza kaza duk wannan bai taso ba ai ba wannan rana muke nema ba dan haka idan wannan wani yayi nashi daban wancan tayi nashi nashi daban ba za a ce nawan yafi nasin kyau ba amma shi wannan a rana kai zama ka nufaci wata rana ta musamman shi ita ake magana ka ce wannan rana in ta dole za ka kaza to haka ga ranar kake nema kenan to wannan ba a yi shi komi duk abin da ya shafi wannan abu kuma ya zama ibada in ka ga rana ta zagaye wannan shi ne azama zamani idan ka kasatta zamanan bi aini ka nufaci wani zamani wato shi kadai sannan kuma a cikin abu na biyu kuma shine zama a cikin yayin da abin ya zagayo zaka wato farar da wani nau'i na ibada da girmamawa kaka wani an ce ibada sai tsammanin sallar azumi ba sallar azumi kadai ne ibada ba a duk wani abu da na girmamawa sunansa ibada wani abu zai kusanta ka da wani mahaluki ko da ba ubangiji ba to na zama ibada fa kai a wajenka kada ka yayin da abin ya zaka yo kace to ai bari in je saboda ka je ka siyo wasu faranni ka je ka siyo wasu faranni ka siyo wasu abubuwa saboda a tuna wasu ya tashi to kaga duk wannan dai bai taso ba a shi dai da ba samu da ba wanda ba za a ce ka ayi ba amma dai ka a ce wani ranar ne in ya zaka kuma za a ci gaba da yin wannan abubuwa bai dace ba ka kuma kana tuqaddisu yawma zifafika kenan kana girmama kana girmama sha'anin ranar haihuwanka ai haka muke faɗa girmamawa shi ma at-ta'zim ya zama bauta kuma eh hubban wa ta'ziman saboda girmamawa shi ne bautar ba kai bautan ko da abin da ka bautawa ba za ka bauta mishi sai in kana son shi kuma kana girmama shi sai ka ce in ya za ka yau kana girmama ina girmama ranar haihuwata maimakon kai kai so baka yi da'a ba amma sai kuma kana cewa kana girmama habi badri wani ba zai ce habi badri ni a status ɗinsa wato kowa da kowa bai bai damu ba ya rubuta ya ce yau fa birthday ɗinsa ya rubuta ya ce kaza kowa ya ya kyale shi Eh, wato watakila abinci ya yi kowa ya fa zama neman abinci sai kuma kowa sai kowa kowa sai ce kawai happy birthday shi to wannan kaga ka nemi ranar ne a- wato a makasulinta sannan kuma ka fara da wani girmamawa na ta musamman da aka ta zama bid'a a addini abu na uku kuma shine wato ya zama a wannan rana din yanda ake ma manzo Allah biyayya sai ka koma kawai kai ma kana ma wani biyayya shi kadai shike gaya maka shike gindaya maka kaga ka samu ka samu wancan ka samu manzo Allah shirka a bauta yanzu kuma ka samu manzo Allah kuma abokin tarayya kuma a biyayya kuma a shari'a eh kawai kana yin shi ne saboda ware da wance da ware da ware dan boko yana yi kawai shi ma sai zama kana kana mishi bakawun bi kaga yanzu ma kawo mazala kishiya na hudu kuma sai zama mushabahatu ahlil batil wal kufar zama kuma kamancece ne aka yi da kafirai wannan abubuwa duk yayin da aka same su a duk abin da kake kira idi in ya zagayo zaka yi shi to wannan ya zama bid'a a addini ya kamata a kula kwarai da gaske amma kawai idan mun zo mun zauna za mu yi taron family meeting ko muka ce mu duk yanzu a wani gida mai albarka ce duk bayan ajalin wasu watanni zai zo zauna da manya-manyan senate din shi manya-manyan shiyo kudinsa shugabanni magabatan wannan waje mai albarka shi za a tattauna kan abubuwa da shafi gida wanda kaga su ba a tattauna ya dame su da haka in wani ya da wani ya ga eh, wato wannan abun bai bai mushi daidai ba dai bai mushi daidai sai a canza gaskiya shi ko abun bai mushi daidai ba kuma an ka canza ba za a ce wai abu da albarka ba an san ne za a tattauna din amma yanzu wani aka ce a shi ke da wannan bazai din za ka iya mai da shi ya zama in me aka haifi mahaifansa sai ce aka kamar da shi ya zama oktoba ba zai ce ai ka bata abin ba da shi kaga wannan rana yake nema kenan to wannan rana ku ya zama bid'a ya zama bid'a wannan ko kai kai kai a karan kanka kai babanka ko mahaifiyar ko babanka ko ma waye shi bale kuma kamar manzo Allah ai ma kana hada shi da manzo Allah kuma ya zama ibada kace kam bale kuma a shi ra'ayi mashayihu ne kuma eh yanzu abin ya zama abin ya yi fadi Allah ya kyauta to wato duk dai abin ya zama a- ana kokarin addini ya zama ya zama biki su yahudawa ba ruwan su komai sai zama biki a ba ba ba abu ne mai wuya ba laka su ma nasara sai suka dauka dinki biya sai suka dauka su ma duk ranar ya zaga ce ranar kaza ne ranar kaza ne ranar kaza ne to wasu na cewa wai su suna yi ne saboda wai shajir sun su to in shajir su ne shikenan dai wannan sai a je a gani amma dai wannan dai asali sun dauko su ne daga yahudawa gaskiya to mu ma kuma sai muka dauka ranan kaza ranan kaza ranan kaza ranan kaza duk babu lizami baki daya ita kuma bid'a ba ta da kaza ba ta da kalmi zaka fara yin kankani wani kuma sai je wawo gegiya ita shi abin sa Allah ya kyauta al'idi yana da hukunce hukunce insha Allah wasu daga cikin hukunce hukunce zamu faɗi zamu faɗi su kusan hukunce hukunce su yayi shige da juma'a kwarai da gaske saboda juma'a shi ma idi ne shi ma idi kuma idi ne kusan hukunce hukunce su da aka shar'anta kusan duk shi ne na juma'a in ba abin da ya zama a wasu abubuwa suka bambanta ba daga cikin abin da suka bambanta shine sabai da aka yi akan wajabcin idi akwai masu cewa wannan fardu kifaya ne saban juma'a juma'a fardu aini ce mutukar wato mutum mazauni ne kuma wato namiji ne da ne ba bawa ba ire da wannan sharadai inda sun tabbata to wajibi ne akan sa fardu aini ne amma akwai malamai suke ganin eh, idi fardu aini ne ko fardu kifaya ce shi insha Allah zo mu yi wannan maganar su ma daga cikin abin da ya zama ya saba da idi da juma'a shine kaga idi an shar'anta maka saba hanya eh juma'a ba za ka zo ka ce wace da ba idi ce ba zai saba hanya ba eh wasu za su iya kawo wannan kiyasin ko babu kiyasi a wannan sha'ani sha'ani na ibada wannan za ka ba da kiyasi a tsandaurin ibada sai dai ka zo da kiyasi a abin da zai yi zama ba zai shiga asalin tsandaurin ibada ba sannan kuma daga cikin sunna shine ita idi ana yin ta ne a musalla ana sayin ta ne a wajen gari wajen gari ake yin ta ba a cikin gari ba sannan kuma a musalla ba biyan ne ba eh wannan kaga yana neman ya zama fa kabaru kare kuma ko da ke gaskiya dai a Kano ne gaskiya Kano ka Kano ku cika min ido in ki fada eh a Kano ne fa gaskiya fa ake fa in gaje wasu wurare fa su ba suna huta ne Eh, har yanzu dai ana yi an dai rai an dai rabu ba kamar da ba amma dai har yanzu dai ana fita eh wasu na kokarin cewa ai harami harami ya albarka da sauransu matsala ya san da haramun ba amma yake fita ya san da haram ya san da madina ya san da maka amma yake fita musalla shi yasa albani da wannan magana ta ta hada shi da wasu daga cikin malamai na mamlaka shi littafi ce to a sani cewa dai a fita yi idi a musalla shine sunna insha Allah za mu ka zo kan wannan gaban zamu yi littafi kace kan yayi eh ka san kamar da Imam Shafi ke cewa duk wanda ya san sunna sai ya zama hujja sai karfi ba kuma da ka iya da shi ka zo ka kawo hujja ka tiri tirin da cewa manzo Allah gashi ya ce a zo a yi a harami kawai dan albarkan wajen babu sai to da ka fita shine sunna dan wani ya zo ya dage ya ce shi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ko wani zai ga mu yanzu mun saba kuma sai mu ce bari mu dan fito kuma sai mu dan zazzago ga masallacin ba za a yi masallaci mutum da ne ka a ce ba musalla ba a zo musallan amma kuma wajen gari ba to shi ma dai an dai rage dai ko ka a ce ana yi masallaci ai an rage cewa ana wasu na yi masallaci kaga wannan duk ba daidai ne ba sannan kuma daga ciki shine wato a karanta yawaita masallatan masallacin juma'a in ya zama shi kashi ba a san ya yawa kai na ga masallacin idi masallacin idi shi da ake sa a gangami ma sosai eh ana sa a gangami sosai ne shi a masallacin idi wato gagamin ya isa kai da masallacin kawai yan nan kawai masallacin kaga masallacin nan ai kaga mutane nawa zai dauka ba zai dauka mutane da yawa ba eh kusan yan dai waɗannan gida mai albarka in aka suka ci suka su masallacin na abin da ke suka ba da shiga gaba ya halitta bai kamata a idi ba sai a je wani wuri inda za a za a dauke jama'a dan daga cikin ma hikimar na cewa a je wajen gari kenan ma wajen gari fadan waje ne ya dauki jama'a eh ko da wani filin Allah ta'ala da wanda yake gwamnati ta ce ka ayi ka a gina wani shago a wajen ba zo ana wani ana wani sayarwa ba Allah ya kyauta a daga ciki shine wa kuma wato ita khutba da ake a sallar idi ana yi ta bayan bayan wato sallar idi ne ba sabanin sallar juma'a wanda zamu zo mu faɗe shi insha Allah san daga ciki kuma akwai siffar sallah din ta mata da juma'a da kuma siffar yadda ake ramakanta yadda ake ramakon sallar idi daban da yadda ake ramakon sallar juma'a yadda akwai dan abu da suke shige amma in ka zo insha Allah za mu magana akan wannan insha Allah ta'ala sai hadisi nan da malam yake ya kawo mana hadisin farko shine hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa mazala ya kasance da shi da Abubakar da Umar suna yin sallan idi ne daga baya sai an iya sai sai shi hudu ba kuma wannan abin da sa malamai nan da yake kana saboda yana maka istimrariya cewa wannan shine aikin da yawa kana kuma dai ga tabbatar maka cewa wannan ita ce sunnan da aka samu daga manzo Allah kuma ya zama aikin da magabata suka rika yi har bayan bashi sai ya kawo maka aikin abubakar da umar ko da kowa an samu wasu sun saba ma waɗannan manya manya sahabbai guda biyu abdullahi dan bayyana sai na ya gaya maka cewa to wannan sabon abu ne bid'a ce addini abin da yasa wannan ya kuke faɗan wannan maganar inkari yake yi ma shugaba kaga ba kamar yadda wasu ke ganin cewa in ana cewa kasi tawaye ma shugabanni kamar ana kokarin ba ma shugabannin wasu a'a shi ba shugabanni akwai lokacin da suka zo da wasu abubuwa za a yi musu inkari kamar inkari yadda suna ta zo da shi wato abin da ya faru marwabin hakam ne daga cikin marwabin hakam yana daga cikin kulafa na ban umayya shi marwabin hakam yana da wanda abu mai al'ajabi kwarai da gaskiya da wasu abubuwa kan saba iri iri da zalunci da yayi amma kuma tare da haka mutum ne bai ilimi ba ba kuma ya karya shi da malamai suke karɓar hadisinsa hadisi yana cikin littattafai na hadisi saboda ana karba kaga da yana da dan takusa ga Sa'ad bin Abi Talib shi Marwan din ya daga ya kawo abubuwa fa muda na kware da gaske yayi masu Talha bin Ubaydillah abubuwa sahabbai ya da abubuwa ne iri iri tamma tare da haka kuma an ga tashi ruwaita ilimi sai ruwaito har wurin alimma ba ruwan sa tamma da haka malamai Urwa bin Zubair da cewa Marwan la yutahamu fil hadith shi ba a tuhuma shi hadisi amma ana tuhuma shi a wasu abubuwa kuma to shi sai ya zo sai ya fara kirkiro cewa to tun da kasan ai ba a san shi ba a san su a lokacin ana jin haushin abubuwan da suka yi ma sahabbai an kuma ta haushin abubuwan da suka yi Abdullahi bin Zubair musamman kama ka yadda suka rika yi da sauransu an kuma ta haushin wasu abubuwa da suka ringa yi dai sai ya zama da wato duk wannan kwaljinin ba a ganin Marwan da shi dan Marwan shi kusan shi ya dauki kusan Marwan ya daga cikin wanda ya jama Usman bin Affan fitina shi kansa dan daga cikin abinda su hawari waɗannan da suka fito na fito da Uthman suke cewa Usman yayi kaza kaza kaza kaza wanda ya jawo shi ne Marwan din yayi abubuwa to shi da yazo sai ya tunda ba ba bai da kwajini kuma gwamnati yake a Madina a lokacin sai ya koma sai gabato da kuduba da yake sallar Idi saboda ya fahimci cewa mutane ba su ba su zama saurare shi dan haka dole ne ka tsaya kana jin kwatancan sa kwatancan sa dole a saurara tunda dai ba a yi sallar ba ko ma inda zaka je ka sallar sai nan to shi ne sai to sai wato mutane sai suka tsawo ne zai zama ya zama kamar ana ganin suna ana neman amanta ta to shine sai manyan sahabbai suka rika fito da waɗannan ilimuka suna cewa to fa ba sunna bace kada ga yana yin wannan abubuwan an je an mushi kawai bayan da za a yi da shi ne amma sunnan ga ita ce shi Abdullahi dan Umar ke wannan ke mushi wannan inkarin hadisin asali ga yadda Imam Muslim ya rawaito shi da Imam Ahmad da An-Nasa'i hadisin Tariq bin Shihab yace awwalu man bada bil khutbati yawm al-Eid qabla salati Marwan farkon wanda ya kirkiro dan bid'a ce gaskiya farkon wanda ya bid'a wannan khutba kafin sallar Idi shine Marwan ibn al-Hakam fa qama ilayhi rajulun sai wani mutum ya aka samu ya jara inda ana tsoron su a lokacin suna da kasan shugaba da zalunci fa qama ilayhi rajul sai wani mutum ya tashi karfin hali ya je wajen sa fa qala sai ce as-salatu qabla al-khutbah salla kafin khutba ya fada ya mushi fada fa qala sai ce qad turika ma hunalika sai kai je ka an bar wannan abubuwan da ka sani fa an bari sai sai fa qala abu sa'id sai abu sa'id shi ma sai tashi sai ya mara masa baya a wata ruwaya ba sai da ya janyo shi idan yau kafa sai ce ba za ka yi kaza ba sai ce amma haza fa kada ka ba ma a dai shi amma dai wanan nan da ya tashi je wurin wannan shugaba ya gaya mashi gaskiya mai ɗaci to ya yi abin da ke kansa na wajibi dan ba ba halal bane kawai a samu shugaba yana ta tabbaka ta asansa amma a shi ana ta haƙuri haƙuri kuma a'a bare za ku zo ku yi maganganu na har daga mutane ba amma ku za ku je ku same shi kuma a ce a gaya mishi gaskiya ka a gaya mishi ana wani mishi wani koyi-koyi a ce ana da zaman lafiya a a gaya mishi gaskiya wanda fa abin da kake fa ba halal bane ba haramun ne abin da kake zalunci ne ta ce amma hada fa qad qada ma alaihi yayi abin da ke wajibin sa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman sai ka wannan hadisi da haka duk wanda ya ga munkari kaga ashe wato mai mulki idan ya mun abu ne ishtihari nashi na kansa ba wai nasi ne kake da ake da ta karara ba kamar da aka sani duk wani abu na gudanar da talakawa to an gina shi ne akan ishtihari abin da babu nasi akan ishtihari ne kamar yadda aka ce mu bi dama a titi wannan dai ishtihari ne kusan wato alqanun ne almadani kanun ne da aka kawo saboda a kiyaye maka wasu abubuwa maslaha da maslaha ake dubawa to da abin da ya zama ishtihadin sa yayi ba ku da nasi da karar da yake nuna cewa na ku ya fi nashi to tsakanin ku da shi sai dai nasiha ba za ku zo kuna masa kuna matsa masa ku ce sai ya bar nashin ba eh amma da abin da ya bar nasi ne karara to wannan shi ne ake cewa la saba wala ba in ko babu shi a wajen yanzu kamar a ce wani ya zo ya halatta auren jinsi to mu ba za mu damu da in babu shi mu dinga cewa wane wane ka sani ana mutsi ne mushi ba a ko da kuke nan shike zan ga muku azan cewa to wallahi duk wanda yaje auren jinsi saboda wada saboda an shugaba ya ce to zai je ga da Allah haramun yayi kaza haka zai kamata ai kaga gani shi da Abdullahi Abdullahi dan bare sai ce wai kana kana nabiyyu wa Abubakar wa Umar yusalluna al-eidain qabla al-jum'ati ya Abu Bakar ma Marwan bai fade shi ba dan ba in an ce kuma kai inkari kuma ana magana kuma kama kamar inkari sai ka sauke shi baki dai mata kuna da iyayen shi da iyayen iyayen shi duka kira su kaga yanzu wannan abun kana ta'ayir ne shi kuma shi ke da makamai zai zo ya hana ka wa'azin mabaki daya in kun je kun gabu ko kuma ba zai yi a mushi wannan nasiha ba sai ta irin wannan fuska to shine anan za a za a mushi irin wannan as-salatu qabla khutbah yanda wanda ya masa kaga a wajen sai ji fa qama ilayhi rajul aqti sai tashi je wajen sa sai ce as-salatu qabla khutbah shi Abu Sa'id ma sai ya janyo shi wannan duka an zo a wajen shikenan ko kuma da an zo wajen dan muna da wani zalunci da ake mana sai aka yi sa'a shi ke gayar wato wanda aka zaɓa dan zaɓen mazaɓen wannan waje ya zo an sawo wannan complaint din to malam wani fa ko in ce dan siyasa wani fa kana wajen ga abin da ake faɗa ba fa lafiya a faɗa mishi dan ka zo a mishi wani dungu kuma ya tsammana akwai lafiya kuma babu lafiya kuma a wannan hadisi akwai fa'idoji da yawa hadisai na bin shugabanni da kuma da'a da kuma yadda ake musu inkari yana da fadi sa basan maza amma dai a layi halin ne mu dinga bin abuwa a hankali inkarin munkari dole a inkarin munkari idan shugaba baya wajen ya zo da abu da munkari haramun za mu ta wa'azi ne mu ce to kaza da kaza haramun ne auren jinsi haramun ne kaza kaza haramun ne baka baka bukatar sai ka kira sunan shi mutane an san san da da ake yi in kuma wani abu ya kawo ishtihadin sa to ishtihadi wannan nasiha gaskiya za ka ji kai yanzu misali yanzu ya koma ya ce shi a koba kawai ana yin tafiya ta hagu ba ta dawo ba da ta kaga wannan ba za ka zo ka tarar cewa kawai ya zai kashe rai kaza ya kawo kaza sai dai idan za ka je kai unan ka ne kai kare a lakin ka kaga wannan daban amma za ka zo ka tara jama'a kana kokarin wato wato cire haiba kwarjinin shugaba a zuciyarsu ba wasu ba su faɗa wannan magana kuma dole ne Allah ta'ala da shugaban yake yake rike addini yake rike gari baki daya in babu shugabannin wannan wazin da ba za mu yi ba eh duk wayoyin da waye da waye ba za ka je ba ba za ka bar iyalanka je wurin aiki ba me yasa suke tsoro saboda sun san akwai hukuma in babu alwazi restraining authority shikenan komai zai lalace da aka je mu je mu ta daidaita musu albarka shikenan kuma abubuwa zai zo lalace lalace amma kuma za mu bar su ba za mu musu nasiha nasiha kuma ba wai abin da suke son su ji ba wai zuma ba a'a za ka musu magana mai daci in ya kama wanda ya halatta sai abu na a wannan karar hadisin yana nuna mana wato cewa hudu ba ana yin sa ne bayan sallar juma'a da sallar idi sannan kuma wato ana akwai halacin kafa hujja da aikin ashekhaini aikin abubakar da umar halacin kafa hujja da manyan sahabbai abubakar da umar usman ali musamman su waɗannan guda hudu da suka kowa ilimi to in a cikin su hudun kuma musamman guda biyun nan kuma abubakar da umar shi yasa abdullahi dan umar ya kafa hujja da su saboda su an san galibin aikin su duk inda wato suka yi aiki za ka samu suna ne a wajen ko manzo Allah ya faɗa cewa iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar ku yi koyi da waɗannan manya manyan malamai na bayana Abu Bakar da Umar sadaka Abu Bakar da Umar ya halatta ayi hujja da aikin su da maganganun su sai dai hujja na kai tsaye ko kuma hujja a matsayin hujja mai bin suna ta manzon Allah yawwa dan wannan wani lokaci za ka ga wani sai ce ga sunna amma karshe ai ga sunna Umar ba ga sunna Abu Bakar a wasu na jirgin ba wato kaga shi suna abubakar da umar nan ana magana suna wanda za ta bi suna ta mazan Allah ba ana magana suna da za ta kishinci suna mazan Allah ba ga suna mazan Allah ta wannan ita ce suna da za a bi magana abubakar da umar ka kawo magana abubakar da umar ga suna mazan Allah wani kashe kwara ce kamar yadda abdullahi dan umar ake aka tambaye shi yace ga abin da za a yi sai ce aka yi babanka amma ga yadda ke cewa yace to to baba zaka fi ko mazala eh to to mazala dai ga yanda yake yi kawai aka Abdullahi dan Abbas ya bada fatawa sai aka ce to Abubakar da Umar sun fada yace to arahum yuhlaku ina ganin dai ku sai saura kana a halaka ana cewa muku mazala ya fada kuna cewa Abubakar da Umar zaka sabai ba haka wannan kaga jidda mazala ya ce alaikum bisunnati sunnatul khulafa'ir rashidin amma ba sun ma fahimtar cewa sunna khulafa'ur rashidun sunna ce wato daya daya wacce take ita kadanta ta za ta ci ta suna maza Allah ba a suna ce wacce take dama can galibi su sun dabbaka maka sunan maza Allah ce dan haka suka dauka karga idan babu sunna ka samu waɗannan sahabbai ga yanda suke yin abin su suka ijma'i shikenan musamman Abubakar da Umar to ka kai shi ka dauka idan ko sahabbai suka sabani aka samu kuna fa'ura rashidun ga galibin mazhaban su musamman ko Abubakar da Umar to galibi malamai suna rinjayarwa saboda su din sun fi kowa sanin manzon Allah sun fi kowa sanin sunna to wannan shine al-ihtijaj tab'an li sunnati rasulillahi la istiqlalan wannan shine abin da malamai ke faɗa saboda kan samu sunna sunna na Abubakar da Umar eh sunna ce sunnoni ne su ma amma kuma ba sunna ce ba tsayuwa da da kafafuwansu ba suna bin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sannan kuma wannan yana nuna wajibcin yin bayanin ilimi ko da kuwa ilimin ana masa barazana da aikin wasu shugabanni wasu abu sani masu lalata ilimin kuma wani yana maka cewa wato ana iya da wata sunna wasu shugaban suna iya zuwa da wani policy da wani siyasa nasu wata siyasa tasu da ta zama ta share sunnan baki daya kaga wannan fa duka lokacin sabai suna nan amma marwan yana nema ya canza abun ya zama an manta sunnan baki daya ma amma yanzu wani an an ga mu mushi wani wata suna sai cewa ya ya maliku bai santa ba wannan fatin kan ba halcin iyayen maliku dan marwan marwan marwan lokacin sabai ne kan ce iyayen maliku to mutum dai akwai iyayen nasa tunda dai iyayensa suna nan ko kakansa dai yana nan amma dai kaga dan lokacin maliku wata suna a Madina ba a santa ba wannan abu ne mai sauki daga cikin abin da lokacin maliku har bayan maliku ma ba a santa ba shine wato kabarbari da ake yi na ayyamu tashriq hajjan da yaro sai ya hana kabarbari da ake mutulakai kusan kamar mai da ake na wani farar ranaku da na wato layya ai akwai da ake da bayan sallah akwai kuma da ake sakakku a sai kawai na wannan kwanaki to shi haya ne wai saboda kawai ta kila ko shi yana ganin an dame shi ne kawai sai ya hana wannan din sai dai a yi na bayan sallah ya hana sai daga baya sauran gurbuwa suka ci gaba da yi haka dan ko da baya su tun haka ana kan ana yi samun wata suna da za a gani wasu sabbai wasu a wasu tabi'ai ba santa ba an ce maliku bai san wannan suna ba ko majiyar ta kubuce ma suna ta kubuce musu wataƙila wani shugaba ne shi baya ya daina yi baki daya haka za su manta ana haka aka haife su ta haka lokacin ya kuma abu su ba su ba da lafiya to mun na ƙara insha Allah za mu tsaya a nan za mu tashi hadisi na 151 kamar akwai dan sauran bayanai ma na wannan hadisi na 150 muka zo mu dan ƙara ƙara koya mu ci gaba abu da muka tarji Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh